نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوتن بيار هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة نادى هكرا دبوت لها دلي هدو دا أربعين دا هدو وان دا يزو دي دي دا شاء أكو قوتن شابيو أجريبوريان كالندا دبو بيو دا عشرين دا بيو wannan shine kasar ɗinmu na saba'in da shida daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun gama da ammal qunutu fil fajri abadan fa bid'atu cewa qunuti a sallar asuba wannan bid'a ne mun kawo maganganu na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da cewa lalle wannan kunuti da ake keɓance sallar asuba kaɗai a dinga yin sa wannan kunuti bid'a ne a sannan muka tabbatar da cewa idan za a yi kunuti abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar shine a yi kunuti a dukkanin dukkanin salawatul khams salloli guda biyar gaba ɗaya a zahar la'asar magariba isha asuba duka sannan muka ce shi kunuti na nawazil shi ba shi da keɓantacciyar addu'a wanda aka ware aka ce ita za a dinga yi yana da alaƙa kawai da me ke faruwa me ya taso menene matsalar al'ummar musulmi to nan sai shi liman ya shiryo addu'o'i based on wannan matsaloli da suka taso wa al'ummar musulmi suna yi ko yana yi mamu suna cewa amin an gani sannan muka ce in za a yi a dukkanin hamsu salawat ba muna nufin banda azahar da la'asar ba a'a har azahar da la'asar ta shiga ciki kuma za a yi addu'o'in ita ma a cikin su sannan muka sake cewa har ila yau yadda za a yi shi a bayyane a sallar asuba da yadda za a yi shi a bayyane a sallar magariba da yadda za a yi shi a bayyane a sallar isha to haka za a yi shi a bayyane a sallar azahar da kuma menene la'asar duka wannan mun yi bayani daidai gwargwado wanda ke buƙatar ƙarin bayani sai nemi kaset ɗinmu na saba'in da uku zuwa da hudu zuwa da biyar zuwa da shida zuwa da bakwai ɗin nan da yau ainihin wato ko da shidan nan da yau muke yi Allah ya shiryar da mu yau za mu tahi ƙiyamun laili oh ba mu gama ba ne nan ne za mu tashi ta wa minal mahali ko muhali أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت إلى واتو إلى آخره ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيئه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال طارق الأشجعي ما لن يتي ومن المحال yana daga cikin abin da ba zai taɓa yiwuwa ba abin da yake korarren lamari abin da yake ata fau fau fau in ji hausawa ba zai taɓa yiwuwa ba cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana fi kulli ghadatin ba'da itidalihi min ar-ruku' yaqu a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin sallar asuba idan ya dago daga ruku'u yana yin wannan addu'a Allahumma hadini fi man hadaita wa tawallani fi man tawallaita sa alifun lamun kha'un ma'ana ila akhirid du'a an gane maganar da kyau ko har zuwa ƙarshen addu'ar wa yarfa'u bidhalika sautahu kuma ya zama annabi yana ɗaga sautinsa da wannan addu'a wa yu'amminu alaihi ashabuhu da'iman kuma sahabbai suna cewa amin kullun idan ya zo zai yi suna cewa amin ila an faraka duniya a ce annabi yana yin haka har ya bar duniya thumma la yakunu zalika ma'luman inda al'ummatu kuma a ce wai al'ummar sahabbai ba su san cewa annabi yana yin haka jama'a zai yiwu shine abin da malam yake cewa lalle wannan kunuti na asuba babu shi a tarihin addinin musulunci kwata-kwata annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba suka ce domin ba zai taɓa yiwuwa ba a ce annabi yana yin wannan abin duk asuba kuma sannan a samu su ai mun ji a can baya ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai ya tambayi wani daga cikin sahabbai cewa ka yi sallah tare da abubakar ka yi sallah tare da umar ka yi sallah da kaza wa ka samu yana yin wannan addu'a ya ce ai bunayya muhdathu kai ɗana wannan ƙirƙirarren abu ne bai tabbata a sunnar manzon Allah ba ko to shine malam yace ba zai taɓa yiwuwa ba a ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kullun da asuba yana yin wannan addu'ar ta kunuti da waɗannan mutanen suka gada kuma sannan a ce duk sahabban nan babu wanda ya san ana yin haka jama'a zai yiwu to shine muhalli shahidin magana wato wannan ke ƙara nuna tabbacin cewa babu wata kunuti mai suna kunutu subhi da manzan Allah yake yi jama'a kuna fahimtar magana domin lallai da yana yi ba yadda za a yi ba a samu abubakar yana yi umar yana yi uthmanu yana yi aliyu yana yi khulafa'ur rashiduna al'arba'a din nan zai yi wahala ba a samu wani wanda yake jagorantar al'umma ko kuma wasu daga cikin sahabbai suna jagorantar al'umma kuma suna yi musu wannan kunuti a cikin sallar asuba ba a zunna annakum fahimtun jidda to shine abin da malai yake magana anan to shi ne yake cewa a ce har annabi ya bar duniya yana yin haka thumma la yakunu zalika ma'luman inda al'ummati kuma a ce wai hakan bai zama sanannen abu a gurin al'ummar sahabbai ba bal yudayyi'uhu aktharu ummatihi wa jumhuru ashabihi ko kuma a ce a samu sahabbai sun tauya wannan sunna a ce annabi na yin ta kullum asuba amma a samu sahabbai da mafi yawancin malamai su tauye wannan sunna su ki bayyana ta yace wannan ba zai taɓa yiwuwa ba bal kulluhum kai a ce ma dukkan sahabbai su tauye su ki faɗa yace ba zai taɓa yiwuwa ba hatta ya ƙula man ya ƙulu minhum har ma a samu wani daga cikin sahabban ya buɗi baki ya ce innahu muhdathun wannan abun ƙirƙirarsa aka yi bahi da asali a addini kuma ya zamanto annabi ya limanci abin nan duk asuba sai ya yi kuma sahabban nan su ƙi yarda da cewa ana yi sannan ma har a samu wani ya ce ƙirƙirarren abu ne ya ce ba na jin cewa haka za ta faru a cikin addinin Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau ko shine thumma yaqulu man yaqulu minhum innahu muhdathu a samu wanda zai faɗi daga cikin su ya ce ai ƙirƙirarren abu ne kama qala tariqun al-ashja'i kamar yadda muka ji tariqun al-ashja'i ya faɗa wa ɗan shi cewa ai bunayya muhdathun kai dana wannan kunuti da kaga ana yi a asuba kirkirarren abu ne yace inda annabi yana yi ba yadda za a yi tariku ya budu baki ya faɗi wannan magana jama'a kun fahimci maganar da ke ku eh shine maganar cewa babu ita bata tabbata a sunnar manzon Allah da ta tabbata ba yadda za a yi ba a samu wani sahabi da ya goyi bayanta ko ya magana akan ana yi ba don haka dai kulasar magana a nan kamar yadda na faɗa na ƙara faɗa na nanata na ƙara nanatawa ƙunuti a sallar asuba a keɓance asuba kaɗai a dinga alƙunuti na fata an fahimta Allahumma inni asta'inuka bi ilmika wastaqdiruka abin nan Allahumma menene ni kaga na manta addu'ar ma wallahi Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wala nakfuruka ko to wannan addu'a jama'a a keɓance ta duk asuba sai an yi jama'a muna ƙara nanatawa bid'a ne bai tabbata a sunar manzan Allah ba kuma wata bid'a kan bid'a daɗe kan yaɓe jama'a bugu da ƙari inji 'yan ƙwallo a ƙunuti da Allah an zo a bayyana ake yinsa ko a ɓoye a bayyana ake yi to su idan sun ɗago daga menene ruku'u sai limin ya shiru ma mu ma su shiru ba wanda ya san mai dan uwansa yake yi kaga wata bid'ar kan bid'a kuma in ma za a yi din a me ya kamata a yi a bayyane o ana gama karatu ne ko ana gama karatu kafin a tafi ruku'u sai a yi
ka ji liman Wa- to kaga wata bid'ar kuma kan bid'a muka ce shi kunuti na wutiri ne ake yin sa kafin tafiya mai ruku'u shi kuma kunuti na nawazil wanda ake yin sa a khamsu salawat sai an dago daga mai ruku'u to kaga su kafin tafiya kaga wata bid'ar kan bid'a kuma shi yasa na rantse muku da Allah duk abin da ba daga annabi Muhammadu yake ya zo ba ko sai ka samu hayaniya da bankaura a cikin shi ba za ka taɓa samun sa ya tafi saiti ba shi kunuti na, na, na nawazil wanda ake asuba din azhar la'asar magarba isha shi sai an ɗago daga ruku'u ake yin sa jama'a kun gane shine normal ruku- da kunuti da muka saba yi idan misali wani abu ya taso shi kuma kunuti na wutiri kafin me a tafi ruku'u to kaga sai suka juya abun sai zama suna yin sa kafin a tafi ruku'u liman yana gama karatu eh sai ya shiru ya yi tsume abin shi ya ɓata rai su ma ma mu sai su tsume su ɓata rai ka gani sannan muka ce shi kunuti na nawazil ba a riƙe addu'a ƙwaya ɗaya a yi ta nanatawa kunuti na wutiri ne annabi ya ayyana addu'ar da za a yi to kaga nan sun ayyana addu'a sun rike ita kaɗai wa yakfuruna bima wara'aha wa hiyal haqqu an gane ku sannan ana yin sa ne a bayyane su da suka tashi suka menene sirrinta bid'a ta uku sannan ana yin sa ne a dukkanin salloli guda biyar he suka keɓanta menene asuba bid'a ta hu- ka dinga kirgawa fa kenan fa ka dinga kirgawa kenan Allah ya shirye da mu Allah ya ɗora mu kan sunnar manzon Allah wallahi su ma mu tausaya musu mu musu addu'a Allah ya ganar da su dan mu ma ba dabaran mu bane ko yi ganewa da muka yi har Allah ya kawo mu muka fahimci abun ba wai dabaran mu ko hikimar mu bace Allah ne ya so mu mu gane mu fahimta wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ko ba mu kasance masu shiryuwa ba ba dan Allah ya mai ba ya shiryar da mu ba saboda haka malam da ya ce wannan abun bid'a ne da haka kai tsaye sai mu je qiyamul laili tsayuwar dare yace qiyamul laili sunnatun mustahabbatun tsayuwar dare sunna ce da ake son mutum ya raya ta wa huwa min ahammi khasa'isil muttaqina kuma tana daga cikin mafi muhimmancin abin da masu tsoron Allah ne kaɗai suka keɓanta da shi duk wanda kaga Allah ya hore mar ya tashi cikin dare ya yi ƙiyamun laili wannan ka masa kyakkyawan zaton mai tsoron Allah ne domin mara tsoron Allah ba wai ƙiyamun laili ba asubar ma ba zai fita ba ko ba haka bane ba amma in kaga har ka daure kana kiyaye farilla sannan bayan farillar kana iya tashi cikin dare kai ƙiyamun laili wallahi tallahi alama ce da take nuna kana daga cikin masu tsoron Allah saboda lokaci ne wanda shaidan yana dan kwafar da mutane ya hana su motsawa lokaci ne da bacci yake da zaƙi da mazar ƙwaila jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko lokaci ne wanda in ba ka daure ba wallahi wallahi ba za ka iya tashi ba to yasa malam yace wa huwa min ahammi khasa'isil muttaqina ƙiyamun laili yana daga cikin keɓantattun abubuwan da masu tsoron subhanallah masu tsoron Allah ne kaɗai suka keɓanta da Allah a sama mu ruwa yawwa masu tsoron Allah ne kaɗai suka keɓanta da shi an gane magana da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya saka mu cikin masu tsoron shi ƙala ta'ala ya ce Allah ya ce inna lil muttaqina إن المتقين في جنات وعيون lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna da kuma maremarin menene ruwa suna cikin maremari na ruwa uyun jam'i ne na al'ainu al'ainu da larabci bil ayn ana nufin marmaro na ruwa mabubbugan ruwa to innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyun kuma suna cikin maremarin ruwa akhidina ma atahum rabbuhum suna masu karɓar abin da ubangijinsu ya ba su innahum kanu qabla zalika muhsinina saboda sun kasance su ɗin nan masu tsoron Allah kafin wannan rana da Allah ya ba su wannan alheri suna cikin masu kyautatawa to kamar ka tambayi Allah menene irin nau'in kyautatawa da masu tsoron Allah suke yi wanda yau lahira ta zo Allah ya ɗauki alheri ya ba su sai Allah ya ce kanu qalilan minan laili ma yahja'una sun kasance kaɗan ne daga cikin dare suke gida su yi bacci wa bil ashari daidai lokacin da lokacin suhur ya kusa al ashar ana nufin ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare thuluthul lailil akhir ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare shine al-ashar lokacin suhur daga wannan lokacin kana iya yin suhur har zuwa lokacin da za a kira sallar asuba shine wa bil ashari a daidai lokacin al-ashar lokacin suhur lokacin da gari ya riga ya fara lumshi asuba ta fara numfashin zuwa hum yastaghfiruna tahi suke su dinga istighfari jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko shi yasa malamai suka ce daga cikin ma'anar qiyamul laili ba iya sallah bace kadai qiyamul laili ba iya sallah bane yanzu kaga nan anan al istighfaru anan ai ba sallah bace jazakumullahu khair eh yawa to bari in sha ruwan dan ruwan ya fi zawo al al istighfaru anan kaga ai ba sallah bace shine ka tashi ka dinga astaghfirullah wa atubu ilaihi misali astaghfirullah wa atubu ilaihi ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum bismillah an gane maganar da kyau ko to kaga anan bai Allah bai ce wa bil ashari hum yusalluna ba sai ce wa bil ashari hum yastaghfiruna ashe ka tashi ko a bakin gadonka ne ka zauna kai wallahi wasu malamai suka ce ko da baka tashi ka zauna ba kana daga kwance ka farka sai kai istighfari kafa ɗari sannan sai ka sake jan bargo kamar kayi kiyamul layli jama'a kun fahimci magana wala abdullahi wala abdullahi wato ga namu mai dan roma roma ku ba sai an sha wahala ba babu wahala kana kan gadanka a mimike mutumi na an gane maganar da kyau ko saboda ba a sa sharaɗin dole sai ka tashi ka tafi wani guri ba ko ka tafi masallacin anguwarku ba a'a in aka ɗauki wa bil ashari hum yastaghfirun in dai ka farka kai istighfari to ka cika wannan aya kuma ka shiga cikin masu qiyamul layl ba shi yasa na Aisha ta tambayi Annabi Muhammadu ba cewa Rasulullahi idan mutum ya farka daren Lailatul Qadr menene abin da ya kamata ya faɗa sai manzo Allah ya ce mata me eh a eh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wannan ai kaga ba sallah bane addu'a ce ina fata kuna fahimtar magana kuma wannan abin zaka faɗe shi ko kana ina ne ko kana kwance ko kana zaune ko kana tsaye duka zaka iya faɗa shi ma kuma yana daga cikin qiyamul lailin ka wato abin da ake nufi fa da qiyamul laili da Hausa shine raya dare ko kuma ka ce tsayuwar dare to in an ce tsayuwar dare wani sai ya ɗauka sai ka miƙe ka yi sallah shi yasa na fara faɗan ma'ana ta farko wanda za ka fi ganewa cewa raya dare to shi raya daren nan kana iya raya hida sallah kana iya raya hida karatun ƙur'ani kana iya raya hida istighfari kana iya raya hida menene da addu'o'i jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so duk wanda ya sawwaka maka ka yi shi in ka samu dama ka tashi kai sallah falillahi alhamdu wal minnatu haka ake bukata kuma ma ta fi kowanne irin nau'i na raye dare ita sallah idan baka samu dama ba ka miƙe kai istighfari falillahi alhamdu wal minnatu in baka samu dama ba kai addu'o'i in baka samu dama ba misali ma a ce kai alaramma ne kawai Allah sai ya farkar da kai daidai wannan lokacin ka juya ka juya kaga tashi ba zai yiwu ba sai ka ɗauko daga shafin kaza zuwa shafin kaza kai izu biyu sai ka sake jan barminka sai ka koma ka yi kiyamun laili ka raya wannan daren jama'a kun fahimci maganar da kyau ko abin da yasa muke fito da waɗannan ma'anonin saboda wasu yadda aka nuna musu yadda kiyamun laili yake da suka ga abin da wahala wannan sai yasa suka tsorata suka ce to kar ma mu fara mu zo mu gagara don haka ma ba zan fara ba kaga ka kashe masa gwiwa amma ka nuna mar banda wancan da ya ɗauka mai zafin akwai kuma mai menene mai sauƙi to tun yana yin mai sauƙin har Allah ya bahi damar ya yi mai ɗumin na fata kuna fahimtar magana amma idan ka nuna mar in ba tashi kai ba kai alwala kai kaza kai kaza ka shimfiɗa sallah a ka tafi masallacin anguwar ku sai kayi raka'a goma sha takwas sannan ta zama kiyamun laili ya ce to ba sai ku je ku yi ta yin kayan ku ba kaga ya barka da abinka jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to shi yasa ka raya abin da ya sawwaka wani abin da ya fi karfin ka kawai sai ka bar shi to shi ne yake cewa bil ashari hum yastaghfirun lokacin al ashar suna ainihin wato istighfari an gane ko wa fi amwalihim haqqun a cikin dukiyarsu kuma akwai haƙƙi lisa'ili ga wanda ya roƙe su wal mahrum da kuma wanda aka haramta mishi roƙo ka san mutane kashi biyu ne akwai wanda idan damuwa ta mar damuwa zai zo ya ce aka rama kalla gaskiya ka yi haƙuri Allah akwai matsala an gane magana da kyau ko shi gaskiya bai yadda damuwa ta kashe shi ba kuma wannan daidai ne in ya ga abin ya kai inda ya kai zai zo ya ce gaskiya wani a yi haƙuri wallahi yau akwai damuwa ta haka a taimake ni gaskiya ina cikin buƙatar taimako to suna taimakawa masu irin wannan buƙatar wal maharub da kuma wanda ba wai an haramta masa Allah ya haramta masa ya roƙa ba ne a'a shi ya haramta wa kanshi shi ɗabi'arsa ko zai mutu da damuwa ba za ka ji kukansa a wani guri ba ba zai zo ya ce maka yana cikin matsala ba ba zai zo ya ce a agaje shi ba ba zai ce a taimaka masa ba to suna satin su dubi cikin waɗanda suke mu'amala da su wane ne wanda alama ta nuna yana cikin matsala ya kamata a taimake shi suna sace na rantse muku da Allah wannan kashin na biyu su ne suka fi karanci a cikin al'ummarmu shi ne wanda za su dinga wurga idanunsu cikin waɗanda suke hulɗa tare da su suna gane wane lalle yana cikin bukata wallahi wani hira zai zo yana maka hira ce za ta haɗa ku da shi a cikin hirar za ka gane yana cikin damuwa ko bai gaya ma yana cikin damuwa ba jama'a haka ne ko ba haka ba tattaunawa ne za ta haɗa ka da shi yana magana kana magana zai za ka fahimci yana cikin bukata da matsala amma wallahi ba zai fito ƙarare ya gaya maka ba to in ka gane in ka gane to sai kai kokari sai ka ga cewa ka taimaka masa ba tare da ka tilasta masa har ya kai ga ya roƙe ka ba dan adam yana jin daɗi yana shiga cikin farin ciki yayin da kai masa alheri ba roƙon ka yi ba yana jin daɗin wannan yana shiga cikin farin cikin da baka taba tsammani ba kai kuma wallahi tallahi in dai zaka dinga faranta wa mutane rai da irin wannan nau'in na rantse da Allah har abada ba za ka ga bakin ciki a rayuwarka ba da haka ku rike wannan ku dinga sacin ɗin waɗanda kuke tare da su kuna fahimtar suna cikin bukata ko ba su zo suka gaya muku bukata ba in ka samu dama ko ka samu wani alheri ka yi ƙoƙari ka dinga yagawa kana ba su ka dinga neman su kana cewa wane ya ake ciki idan ka ga ba zai faɗa maka ba ɗauki ka bashi in ka gama zai zama matsala nemi wani ka bashi ka ce kai wa wane kaza ka ce in ji ni a ɗan warware matsala haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma ka ji kalmar fa da Allah ya tashi sai ya ce wa fi amwalihim haqqun ka ji fa kai ka ce kamar dole ne ma a basu yasa Allah ya kira shi haƙƙi sun yarda a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi lissa'ili ga wanda yake iya roƙa wal maharumi da kuma wanda Allah ya haramta masa roƙo sun yarda cewa lalle irin waɗannan mutanen suna da haƙƙi na su taimake su suna da haƙƙi Allah ya ɗora musu haƙƙin tun da Allah ya hore musu da wannan ne malamai suke cewa duk abin da Allah ya baka na dukiya da dukkanin abin da Allah ya baka na walwala kar ka taba yadda a zuciyarka cewa naka ne kai kadai kar ka taba yadda ka ji a ranka cewa wannan abun naka ne da kai da duk wanda kake hulɗa tare da su naka ne da duk wanda ka fahimce yana cikin bukata naka ne da kai da duk wanda ka zo kana magana da shi ka gane yana cikin damuwa wallahi jama'a wani hular kan shi zaka kalla iya hular ta isa ta yi alatin ɗinka cewa wannan mutum yana bukatar taimako wani hular banda ka bar maganar ba a wanke ta ba a'a ita kanta ta yayyage ta ƙasa amma jiya da ita ka gan shi shekarun jiya ma da ita ka gan shi yau ma da ita ka gan shi yanzu don Allah kai baka gane wannan yana buƙatar taimako ba wani hular lafiyar ta kalau ba inda ta yage amma ta yi duku-duku ta yi datti alamun yana cikin damuwar da bai ma san ta yi datti ba yanzu wannan baka gane cewa yana cikin damuwa ba wani kana magana da shi zaka ga fatar bakinsa ta bushe jama'a ta yi kankatarau alamun cewa rabansa da ya sa wani abu da zai sa bakinsa ko fatar bakinsa ta yi laushi har ya manta wani zaka ga kana magana da shi hannunsa na rantse da Allah yadda ka san bayan kada haka za ka ga hannun shi ya bushe ya yi kankatarau babu alamar shafa mai shi ba ma shafa mai ne ya dame shi ba yanzu yana cikin wata damuwa ne da shi bai ma san bai shafa mai a hannun shi ba baka gane wannan yana cikin damuwa ba baka gane wannan yana damuwa ba wani zai zo yana faɗa yana ma hira yana cewa ai malam rayuwar sai a hankali rayuwar ai sai addu'a rayuwar sai dai kawai mai ta fatan Allah ya fitar da mu daga halin da muke ciki yana haɗawa da kai da kai yake maka magana cewa Allah ya taimake mu Allah ya yi mana kaza yana maka alatin cewa yana cikin damuwa ne yanzu kai baka gane wannan yana cikin damuwa ya kamata ka taimake shi ba to ire-iren waɗannan alamomi yasa da Allah ya tashi sai ya bi irin waɗannan mutanen lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi sai Allah ya ce yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf sai ce ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa wallahi sanda Allah ya ba musu ya jinjina wa ko masu taimakon su saboda bakar wasu mutane ne jama'a wannan aya ta sauka a kansu suka baro garuruwansu da ilun ko ina suka zawo suka tare a masallacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kawai abin da suke jira annabi ya ce musu to yau za a jira guri kaza ko fito kawai sai su ɗauko abin da makaman su fito ba su da aikin komai sai wannan kawai sun zo ne su taimaki addini sun sallama wa kansu musulunci su kuma rayuwarsu haka take mutanen da suke kewaye da su daga cikin sahabban annabi Muhammad sai suka yi tsammanin tsabar wadata ce ta sa suka baro gidajensu da rumfunan kasuwarsu da ayyukansu da ofisoshin suka zo suka tare a masallaci alhalin wani wallahi tallahi ya baro tun daga inda ya baro har inda ya zo ko abinci bai ci a bakin shi ba balantana magana kuɗi a aljihun shi don haka daga an zo ana magana ce a ai waɗannan wadatattu ne ta kai ka isa in ba kana da wadata ba ka zo ka tare a masallaci kawai sai dai daga an ce ma hayya alal jihadi ka fito da gudu ai sai wanda ya wadata annabi ya ji wannan magana shi annabi ya san halin da suke ciki Allah ya san halin da suke ciki shine Allah maɗaukakin sarki tun da su ba su bayyana wa mutane ga halin da suke ciki ba sai Allah ya ɗauki nauyin bayyana wa al'ummar sahabban annabi Muhammadu cewa fa waɗannan mutanen da kuke ganin su kamar tsabar wadata ce ta sa suka zo suka tare a masallaci wallahi ba wadata ba ce kawai tsabar tsoron Allah ne da kuma taimakon addinin Allah ta haka in za ku taimake su ku taimake su to daga nan ne fa sahabbai da suka ankara suka gane wannan sai ya fito da kaza ya mika wannan ya fito da kaza ya mika wannan ya fito da kaza ya mika to haka ake buƙatar mu kasance a cikin rayuwa jama'a musamman a wannan hali da muke ciki wallahi wallahi kafin mutum ya zo ya ce maka yana da damuwa wallahi baka da bukatar sai ma bayani daga yanayin yadda kake gani yake tafiya wallahi ka san yana cikin damuwa ku dinga taimakon bayan Allah Allah zai taimake ku ku dinga haƙuri da abin da Allah ya baku ku dinga yagewa karka ci kai kaɗai karka lankwame kai kaɗai karka tattare kai kaɗai ka yi ƙoƙari ɗan abin da kake samu karka raina dubi wanda suke tare da kai kowace irin harka kuke yi ka tausaya masa ka bashi wani wallahi za ka bashi abu sai ka bashi ne a lokacin tun da ya ji daɗi ba roƙonka ya ba sai ka ji ya fito yana cewa wallahi malam ba dan ka ban kaza din na ba da ban san ina zan sa kaina ba yau yau din nan yadda ka ganin nan wallahi haka na tashi amma yanzu wannan abin da ka ban ka bani yanzu zan je zan yi kaza zan yi kaza sai da ka bashi ne sannan ya faɗa ma matsalar shi wani zai ce maka wallahi ban ci komai ba yanzu da ka bani ne na samu abin da zan je in saya wani zai ce gidana kwana kaza ba a ɗora abinci ba yanzu da ka ban kaza ne zan je in san yadda za a yi a ɗora abincin da za a ci duka wannan sai kana mu'amala da mutane kuma ka sake wa mutane ka zamanto mai sakakkiyar fuska kuma ka dinga haƙuri da ɗan abin da Allah ya baka kar ka dinga yi wa kanka tsammanin talauci a'a ka dinga tsammanin cewa idan ka ɗauka ka bayar Allah maɗaukakin sarki kai ma zai buɗa ma ta inda baka tsammani to wannan wallahi zai taimaka maka ƙwarai da gaske wannan rayuwa ce mai daɗi rayuwar kyauta rayuwar alheri rayuwar taimakawa wanda suke kuke tare da su wallah ba abin da ya kai ta daɗi baka ji wani mawaƙi ba yace wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarraka an takuna laha ghita yace tasattar bis sakha'i wa kullu aibin yughatihi kama qila sakha'u yace idan matsalolinka suka yawa a cikin mutane kowa zagin ka yake duk wanda ya budu bai yace ai wani bai da kirki ai wani rabu da shi ya ce to ka yi ƙoƙari ka dinga kyauta da alheri ɗan abin da Allah baka dinga ya ga kana mika musu ya ce mun bincika mun gaba abin da ke ɓoye aibin ɗan adam irin kyauta da alheri jama'a kun fahimci maganar da ke ku kyauta da alheri yana ɓoye aibin bawa amma duk ƙoƙarinka na addini da sallah da azumi da hajji da waye da duk abin da kake na addini in dai ɗabi'ar ka shine ba za ka dinga taimakon wanda ba su da shi ba wallahi tallahi in aka saka kaset ɗinka na zagin ka ba wanda isa ya tare maka sai Allah fa ai ta zagin ka za a ta danna maka ashar ba wanda kuma zai tare ma wallahi kyauta alheri ne jama'a annabi muhammadu ya ishe mu mu gane kyauta alheri ne annabi muhammadu ba marowaci ba ne annabi muhammadu yana iya kyautar da abin da iya laskar ɗin manzan Allah zai iya kyautar da ita ba abin da ya dami manzan Allah sahabbansa mun ga da yawa daga cikinsu an nuna mana masu kyauta ne ɗauki sai na abubakar ya sha ɗebo duk abin da ya mallaka ya miƙa manzan Allah ya ce ai addini da shi ɗauki sai na umar ya sha raba abin da ya mallaka biyu ya miƙa manzan Allah rabi ɗauki sai na Usman ya sha kyauta da raƙuma ya sha sayan rijiya ya ce kowa ya ɗebi ruwan kyauta duk saboda Allah ya nuna mana ma'abota manzan Allah masu walwalawa ne da kuma miƙawa da yatayawa to kuma idan ka ɗauki generally ɗinsu sai ka ga ayoyin da suka nuna cewa su masu kyauta ne wa yi uthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasunsu a kansu ko da wannan abin suna da bukatar shi tarihin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kadai da yadda annabi ya dinga abotantaka tsakanin ba muhajire da ba ansare balansare ya ishe mu mu gane yadda sahabban annabi muhammadu suke to idan ka zo ka bi tarihin sahabbai sai ka ga cewa ba mutane ne wanda suke kin junansu ba amma yanzu mutum ne za ka ga akawun ɗinsa a lura da kuɗi gidansa a jibge da kayan abinci amma makwacinsa zai kwanta da yunwa da hi da 'ya'yan shi ba abin da ya damu mutanen mu ina ma idan kana da kwano goma ka lalibi makwacinka wanda ba shi da kwano ɗaya ka bashi ko kwano biyu ka bashi wallahi sai kaga buɗin da baka taɓa tsammani ba idan kuwa kaga kana bayarwa ka rasa to Allah ne jarraba ka yana so ya gaya za ka ƙari khalilul khusri jama'a babban malamin ƙur'ani wanda duk duniyar musulunci ta da khalilul khusri ƙari'i ne babansa al-khusri ɗin ai nisba ce ila sana'ati abihi dangantaka ce zuwa ga sana'ar baban shi al-khusri ɗin mai tabarma khalil ɗan gidan mai tabarma ba haka ake ba hausawa suke yi ba wani ɗan gidan mai daddawa ko wani ɗan gidan mai kaza to shi ma khalil al-khusri khalilu dan gidan mai tabarma babansa aikin sa ne tabarmi yake yi jama'a yake sakawa to in ya saka kamar guda goma sai ya ɗebi bakwai sai ya kai kasuwa ya sayar ɗan ribar da aka samu a zo a sake yin wasu a ɗan ciyar da gida ƙwaya uku kuma sai ya kai masallaci sai ya ce a sana addu'a ni dai ban yi karatu ba Allah bani da mai karatu mai ilimi mai tsoron Allah aikin baban kenan aikin baban kenan daga ya yi tabarmi sai ya kai kwaya uku sai ya kai bakwai kasuwa da haka da haka shine Allah ya bahi Khalil al-Khusri wanda a duniyar kira'at a halin yanzu babu kira'at da ta kai tasa tsafta tajwidi ta ɗibiki yaɗuwa cikin al'umma alheri daraja martaba duk duniya sun sallama wa Khalil al-Khusri to kaji sirrin uban shi ne yake sadaka da kyauta yake addu'a Allah ya ba shi amma kai ba ruwanka kana da ‘ya'ya kana da iyaye kana da harkar kasuwa kullum matsaloli a cikin kasuwar wai ka kasa gane cewa taimakawa wani yana iya bunƙasa harkarka ka kasa gane wannan na rantse muku da Allah bari ku ji wallahi summa tallahi ko kai mugu ne ko kai azzalumi ne idan kana alheri Allah sai ya rufa maka asiri wallahi sai dai an je a lahira a yi ta tsakaninka da ubangiji amma dai a duniya wallahi sai Allah ya rufa ma asiri amma ka hada ga zalunci ga kankamu to za ku gamu da Allah nan duniya da ina da lahira amma in Allah ya taimake ka kana yi ko da a ce ta wata hanya kake samun abin da kake yi din nan na rantse da Allah sai Allah ya rufa maka asiri to amma a ce kai ba ruwanka to kaji dai Allah maɗaukakin sarki da ya zo yana yaban kaji fa kiyamun laili ake magana bari in sake maimaita ayoyin a takaice don kar mu manta maudu'in da muke magana Allah ce waye innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu tsoron Allah suna cikin aljanna kuma suna cikin maremari na ruwa sai ce akhidhina ma atahum rabbuhum suna masu karɓar abin da ubangijinsu ya basu sai ce innahum kanu qabla zalika muhsinina sun kasance su masu kyautatawa ne kafin wannan rana ta kiyama da Allah ya basu aljanna me ya kyautatawa su sai Allah ya fara lissafo halayensu sai ce kanu qalilan minal laili ma yahjauna daga cikin ɗabi'arsu dare kaɗan ne suke zuwa suke hingida su kwanta wa bil ashari hum yastaghfiruna lokacin da asuba ta kusa karfe uku da wani abu na dare he su farka he su ta istighfari suna neman gafarar ubangiji wani yana daga cikin falala da alherin istighfari ke kuma kaji daga cikin masu tsoron Allah ne suke yin sa da haka in Allah ya taimake ka kana yi to kana cikin masu tsoron Allah wa bil ashari hum yastaghfirun yana daga cikin halayensu idan lokacin suhur ya kusa dare ya raba ko ya ƙara abu nan kashi biyu zuwa cikin uku na dare ya tafi sai su tashi ta istighfari shine muka ce ɗayan uku ko hudu ko dai kai istighfarin kamar yadda Allah ya faɗa a nan ko kai sallar nafilfili kamar yadda za mu zo mu ji nan gaba ko kai karatun alkur'ani ko kuma ka ɗaga hannu kai addu'o'i ko kai zikirori duka duk abin da kai ya ɗauki ma'anar wa hum wa bil ashari hum yastaghfiruna ya ɗauki wannan ma'anar an gane maganar da kyau ko sai Allah maɗaukakin sarki bayan da ya faɗi wannan cewa wa bil ashari hum yastaghfirun sai ce me kuma sai ce wa fi amwalihim haqqun sannan daga cikin ɗabi'ar su waɗannan masu tsoron Allah bayan sun kasance suna tahi da daddare su yi ibada to daga cikin ɗabi'ar su kuma shine sun yadda a cikin dukiyarsu haƙƙun akwai haƙƙi lissa'ili ga wanda ya zo ya nuna musu yana cikin damuwa ya roƙe su ba sa hanawa wal maharum da kuma wanda aka haramta wa roƙa amma yana damuwa sun gane to suna bashi shi yasa masu zuwa su ce wani da Allah taimaka min wallahi yau na tashi ban da abincin karka damu tuna wannan ayar karka ji cewa ai ƙarya yake yi ba ruwanka da shi ƙarya yake yi da gaske yake yi damuwa ce da gaske a'a ai idan ma ƙarya yake ya ɗauki wannan hanya ta yana so ya tara dukiya ne to akwai hadisi karanta bukhari akwai hadisi karanta muslim karanta nan nan bulugul marami min adillatil ahkami na al-imam ibnu hajar al-asqalani Allah ya hada mu da su aljannar firdausi annabi muhammadu yace man sa'ala nasa takathuran duk mutumin da ya sa ɗabi'ar roƙon mutane ba wai yana cikin damuwa ba kawai don ya samu kuɗi haka shi kuma ɗabi'arsa take ɗan keje ke ne ba wai ya rasa ci ko ya rasa sha ko ya rasa sutura ko da gaske ba da yana da marar lafiya ko shine ba da lafiya ba a'a ƙarya ne haka kawai ya sanya wa kansa ɗabi'a ta ya je roƙi mutane don ya tara kuɗi wala Allah ma lokacin da yake karanta maka damuwar akawun ɗinsa akwai kuɗi gidansa akwai kuɗi aljihunsa akwai kuɗi yana da fili a can yana da gida a can yana da kaza a can yana da abubuwa na kayan alatu annabi ya ce man sa'alan nasa takattura duk mutumin da yake roƙon mutane don ya tsara kuɗi ba don yana cikin damuwa ba ranar tashin alkiyama zai zo cikin fuskarsa babu ko da daidai da lauma ɗaya na nama ƙwarangon zai zo gaban Allah saboda haka daidai lokacin da muke jan hankalin junanmu da mu zama masu kyauta da alheri to a lokaci guda kuma yana da kyau ku kuma masu roƙon mutane haka siddan ba gaira ba dalili wallahi tallahi ku ji tsoron addu'ar annabi muhammadu domin ko wanda mutane ne sun mai da wannan abin ya zama to sana'a sun mai da wannan ya zama ɗabi'a ba damuwa yake ciki ba ba matsala ce ta kan mishi ba ba abin ya rasa yadda zai yi ba ba ƙarfi ne ba shi da shi ne je ya nema ba ya mai da ɗabi'ar ya je ya roƙi mutane to amma muna faɗa muna nanatawa ko da a ce mutum da irin wannan sigar ya zo kai wallahi ko da ka gane shi karka damu kai dai ba shi don Allah inda hali yi mar nasiha in har ka gane lallai wannan mutumin ba wai damuwa yake ciki ba kira shi gefe ja hankalin shi karanta masa waɗannan hadisan na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka firgita shi cewa lalle annabi ya hana irin wannan ɗabi'a kuma ya bayyana cewa in ka je lahira za ka je ka sai kowa ya gane kai ne wani ne ka ji tsoron Allah ne ka daina wannan sana'ar ba sana'a ba ce ya ji ka bai ji ka ba ya ɗauka bai ɗauka ba rabu da shi kana gama wa'azin kuma dan wa'azinka ya ƙara shiga dan ya gane ba wai tsantsan rowar ka ce ta sa kake mar wa'azin ba kana gama kuma sai ka sa hannu a aljihu sai ka ɗauko gudan dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma gwargwadon abin da Allah ya hore ma sai ka ce gashi na rantse da Allah in mai hankali ne zai ce wannan fa wa'azin tasar gaske yake fa ba wai maganar ruwa bace ba wai baya so ya bani bane zai ce wannan da gaske yake faɗa gaskiya yake faɗa mu amma ka gama wa'azi ka sha kwana kai banza amma baya so ya bayar ne kawai ka ce ba za ka bani ba mana kawai ba shi kenan magana ta kare bai ka tsaya kana jamin wata aya ina fata an fahimta ka gani amma gama wa'azin in ka gama sai ka ce kuma gashi sai wa'azin ya ƙara higa sai ya gane fa ba wai tsantsar ruwar ka ne bane ya sa kamar wa'azi da gaske kake yi so yake bar wannan sana'ar na rantse da Allah wani a dalilin haka zai bar wannan shegantakar dalilin haka da izinin Allah to amma kaga mana sai haka ji hakuna kuma yana ganin aljihunka da tudu ko ba haka bane jama'a to wannan gaskiyar magana da'awa ba ana yin ta ne da iya aya da hadisi ba jama'a ba da iya aya da hadisi ake dawa ba akwai inda ma bakar bukatar ka jawo aya wallahi baka da bukatar ka jawo hadisi baka da bukatar wannan hikimarka da Allah yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikima wannan duk yana daga cikin alhikima din ai yana daga cikin hikimomin akwai wanda da kuɗi zaka ja shi ya kuma shigo addinin Allah ko ba kai laifi ba akwai wanda alfarma za a yi mar ya gane cewa abin da yake ba daidai ba ne ya gyara duka wannan ana da'awa da su ana da'awa da nasiha ana da'awa da jan hankali ana da'awa da filin gona ana ba- da'awa da ta duk komai da ka gani ana da'awa da shi ba abin da ba a da'awa da shi wallahi wani yana bani yana ban labari ya bude shago ne sai ya sa yaro yaron dan dariƙa ne da MP sa zai zo shagon ga amana amma ga dariƙa ya rike shago tsakaninsa da Allah amma kuma dan dariƙa ne sai ya zo ya zauna a shago sai ya ɗauki yamfinsa sai ya kunna ya sayyadi ɗinsa yanzu in kai ne haka ce ni ahadu sunna ne ko ka daina jin ya sayyadi ko kuma ka fita a shagon nan ba ka da hikima sai ya bar shi yana ta jin ya sayyadinsa ya zo ya kunna yamfi ɗinsa an kawo kaza nawa ne kaza ya kabin nan yana zuwa kuma ƙarshen wuni su yi lissafi cas zai ba shi kuɗin shi amma fa ga ɗariƙa to ya za a yi a rabu da shi ko kuma a zauna wallahi mana haka suka ci gaba da tafiya ana tafe ana tafe ana tafe shi ma sai fara nuna masa halaye masu kyau bayan sallamarsa da ya saba bashi wata ran sai ce kai wani yau babun samu alheri da yawa nawa ne sallamar ka kaza yace to kara kaza aka yace a'a to kuma aya haka yace ai yadda aka samu alheri na ai ya kamata ai kaza kaza kaza wallahi tallahi wata rana da ya zo yana cikin jin ya sayyade kawai sai ya kashe yace ya ka kashe yace a karma kalla ai bai kamata da na san layin mu daban layin ku daban ai bai kamata ka ka gani ya fara jin nauyin sa tunda layin ka daban layi na daban bai kamata in ka zo in kunna ba ya kamata sai bayan ka tafi na kunna sai ce a ka ji kayan ka karka damu yace a'a kawai ni ka bar ni ai ba kai ka hana ni ba ni na hana kaina yace to shikenan sai ya bashi daga ya hango yana zuwa shago sai ya kashe a karo na biyu da ya zo sai ya ce ni kam ba ka da wa'azin malam albani zariya ne ya ce ya ce da Allah tura ma yan fin nan mana wataran sai ya zo ya samu ya kunna ya sayyadi wataran kuma sai ya zo ya kunna samu ya kunna malam ja'far yana ji an da fara isowa ko ba a fara ba wallahi yana faɗa min ya ce ana haka ana haka shi dai shi dai bai san ranar da wannan yaron ya watsar da ya sayyadin nan ba ya ce wallahi kawai sai yaro ya koma kawai jin malam albani da jin malam ja'afar da jin wane ne da jin wane ne ya watsar da wannan akwai masallaci guda biyu a inda suke kasuwar nan na yan ɗariƙa nan na ahlus sunna wallahi da can yake zuwa sallah ya ce wallahi bai ankara ba wata rana kawai ya zo yana sallah a masallacinsu na ahlus sunna kawai sai ya ga yaron akan sau wannan wa'azin na aiki ne da a aikace aka yi wa'azin yanzu inda ce masa ya kai ya ɗauki yamfin ya buga ta da ƙasa kaga shikenan za su watse amma ya fahimci yaron ga amana ya rike masa shago tsakaninsa da Allah amma fa ga matsala da yake da ita kuma ta aƙida to ya za a yi ya rabu da shi ƙarshen ta ya ɗauko nasa ahlus sunnar kuma ya zo ya ci amana shi jama'a haka dai ko ba haka ba ya kuma menene bashi ga guba tattare da yaro tayin bomb ɗariƙa jama'a to ya za a yi ya ce to bari ya san yadda zai yi hikima da haka sai dingamar da'awa ta mu'amala kyautatawa in ya tashi a shago an sallame shi a ƙara mar wani abu mu'amaloli masu kyau wallahi yaro kawai bai ankara ba kawai sai ya dawo dama in kaga ai wani mutum ya faɗa ba na baku labari ba wani ana ta zagin sa a unguwa kawai sai je kaiwa abokinsa shawara ni hufta ne fa sun dame ni yace a kai ka jawo suke zagin ka yace me yasa za ka ce yace a haba ni ina da kuɗi a zage ni yace a wallahi tallahi kai ka jawo kai ka ga dama ake zagin ka wallahi yace a wallahi in kana da kuɗi ni ina da kuɗi wallahi ba za a zagen ba yace ka fara yi musu alheri kaga abin da zai faru yace Allah yace wallahi tallahi ai na ba ku labarin anan ya sayo buhunan shinkafa kawai sai ya raba makota da ɗan kuɗin abin nan sai gashi da asuba an fito daga sallar asuba ana laya kofar gidansa an zo godiya masu zagin sa fa kuma su ne suka zo suka yi layi za su mar godiya dan Allah mutumin da ya zo yana cewa Allah ya saka da alheri in an jima da rana za a zauna a temple ana zagin ka da shi kaga ashe wani abu mu muke jawa ake mana Allah ya hore ma ka yi ƙoƙari ka kashe wata wutar gabar da take tsakaninka da wanda suke gaba da kai ka yi iyakacin yinka ka barwa Allah sauran ba mu ce ka wadata kowa da abin da Allah ya maka ba amma dai akalla za ka rage karka- karsashi da kaifin abin da ake maka na gaba to amma ka samu ka ƙi ka abin nan Allah ya sauwaƙe gaba ce mai muhimmanci jama'a bai kamata mu batta ba shi yasa muka dan tsawaita ga har lokaci ya kusa amma bari mu karasa wannan gabar sai mu tsaya insha Allah ta'ala da haka yake cewa fi amwalihim haqqun sun yarda a cikin du- dukiyoyinsu akwai haƙƙi lisa'ili ga wanda ya zo ya roƙa wal maharum da kuma wanda aka a haramta masa wannan ya zo tun daga aya ta sha biyar har zuwa aya ta sha tara a cikin suratul zariyat وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام دقى أبي مالك الأشعري ya karba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya ce inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wasu faluka akwai wasu narka narkan faluka da ɗakuna yura zahiruha min batiniha saboda tsabar hasken ɗakin ta waje kana ganin ciki wa batinuha min zahiriha ta ciki ma kana ganin waje glass ne kawai decoration ne malam tsabar yadda ɗakunan da falukan aka musu ado da kwalliya idan ka zo ta ciki kana hango abubuwan da suke waje in ka higa ta waje kuma kana hango abin da yake ciki haske ne da gilasai kawai decoration ne irin na Allah jama'a mala'iku ne suka kera ta yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha haka ɗakunan suke sai manzan Allah ya ce a addaha Allahu ta'ala Allah ya tanadi waɗannan ɗakuna da waɗannan faluka liman a ta'ama ta'ama ga mai ciyar da mutane abinci Allahu akbar mutanen da suka yarda su rage raɗaɗin yunwa da talauci ga al'umma ga irinsu annabi Muhammadu ya ce an tanadi waɗannan faluka. jama'a wallahi da muna yara idan aka yi girki a gida na rantse da Allah idan ka ga yadda iyayenmu suke ɗiba suna sawa ana aikawa makota ba ruwansu da kana da shi ko ba ka da shi wallahi haka za a yi ta ɗiba ana aikawa ce kai gidan wane kai gidan wane kai gidan wane barin ma a ce ran sallah ne wallahi tallahi wuni za a yi ana raba abinci wuni amma yanzu ba ruwanmu da wannan ɗabi'a ɗabi'ar raba abinci da ciyar da mutane abinci mutane sun watsar da ita akwai wani makocina ni dai tun da nake na jima ban ga mutum wanda Allah ya taimake shi wajen raba abinci irin wannan mutumin ba makocina ne na san shi ya san ni in ya ji wannan karatun zai gane cewa da shi nake saboda ɗabi'arsa ne halinsa ne ya sai shinkafa ya rabar ya sai masara ya rabar a zo gida ya auno ya miƙa wa mutum baya damunsa kuma wallahi baya rasawa to wannan yana daga cikin abin da yake samarwa da mutum aljanna ka yi abinci ka gayyaci mutane su ci da safe za ka karya ka san abincin nan ya fi karfin karyawarka fito da shi kofar gida idan wanda kuke anguwa sun wadata akwai mai tafiya kan hanya zai zo ka ce wani bismillah wallahi tallahi wani dalilin karyawarsa kenan in ba don haka ba da haka zai wuni bai ci komai ba mutane an ce musu wasu suna wuni ba su ci komai ba suna mamaki ba dole kai mamaki ba tunda kai kayi kyat jama'a haka ne ko ba haka ba lokacin da kai kake koshe baka tunanin wani yana jin yunwa shi yasa a azumi kowa ya san kowa saboda kowa a rarake yake don haka yanzu lalle ka yadda kowa yana ji saboda kai ma kana ji amma idan kana ɗif to ba za ka taɓa gane mutane suna cikin matsala ba ke sa daga cikin hikimar Allah ya sa- ya farlanta azumi saboda marasa shi su san cewa ma'ana masu shi su san cewa akwai marasa shi sannan irin abin da marasa shi suke ɗanɗanawa na yunwa wanda suke da shi su gane lalle fa akwai mabukata ya kamata su taimake su shi yasa kake ga a lokacin azumi taimako ya fi yawa saboda kowa ya daku kowa da ku ya gane cewa akwai matsala fa in dai haka ne ake fama to fa abin akwai matsala ya kamata mu taimaka to annabi ya ce a adda Allahu Allah ya yi tattalin wannan aljanna liman at'ama ta'ama ga wanda ke ciyar da abinci wa alanal kalama kuma yake da daɗin zance duk abin da zai haɗa shi da mutane ba zai ci mutuncinsu ba za ka ga kan cewa yana da mu'amala mai kyau farau-farau idan yana tare da ku wane ya gari ya kaza kai Allah ya muku albarka Allah ya sa a gama lafiya kaza kaza kaza kaza kaza kaga wani harshe da ake masa ana cewa shi bai ma san tsumewa ba in dai za ka gan shi to cikin fara'a da dariya yake in dai zai mu'amala da kai cikin walwala da fara'a in kuma zai yi magana da kai to zai daɗaɗa zance cikin maganar shi wa alanal kalama idan ka zo da damuwa zai baka shawara zai danni zuciyarka zai baka haƙuri zai ce wani haƙuri ake yi a ci gaba da addu'a za mu ci gaba da taya ka kuma in Allah da Allah zai fitar da kai daga wannan damuwar wallahi za ka ji ko da buƙatar ka bata biya ba za ka ji hankalinka ya me ya kwanta wa alanal kalama in ka zo masa da shawara zai saurare ka sai ka gama jawabi ya ce to ni ina ganin inda kuskuren ya taso kaza ne inda daidai din take kaza ne in ana so a samu kaza wani a yi kaza a daina kaza a daina kaza zai maka nasiha zai faɗa ma magana mai daɗi wa qulu lin nasu husna haka Allah ya ce ku gaya mutane magana mai daɗi magana mai kyau magana da za ta amfanar da su abin da zai musu alheri a cikin rayuwarsu wa qulu lin nasu husna wa aqimu salata wa atu zakah wa alanal kalama sannan ya ce wa adama siyama mutumin da ya dimanci azumi bayan na farilla ko dai ya zaɓi azumin kwana uku a kowane wata ko dai ya zaɓi azumin litinin da alhamis ko dai ya zaɓi wanda daga cikin azumin muka na sunna wa adama siyama ya luzumci azumi yana yinsa kowane lokaci sannan abu na ƙarshe wa salla bil laili wan nasu niyam ya kuma dimanci yin sallah a lokacin da mutane suke menene suke bacci wa salla bin nasi wan nasu niyam ya dimanci yin sallah alhalin mutane suna cikin bacci waɗannan halaye guda hudu halaye ne masu kyau mutane su lizumce su idan ba za ka iya yi duka ba wallahi zaɓi ko kwa ɗaya a ciki ka dinga yi Allah ya hore maka kana da kuɗi ɗauki na farko a ta'ama ta'ama ka dinga ciyar da mutane ka dinga taimakonsu ka dinga agazawa addini ka dinga taimakon mabukata kar ka damu da cewa wai ai za ka talauce ƙarya ne talauce a hannun Allah yake arziki ma a hannun Allah yake duk wanda kaga ya samu na rantse da Allah ba dabarar shi ne ta bashi ba haka kuma duk wanda kaga ya rasa wallahi ba wai bai iya nema bane ba, ne ba. domin mun ga wanda ko sunansa ba zai iya rubutawa ba saboda tsabar rashin sanin karatun boko amma yau ana lissafin cewa duk garin nan ya mutu ba wanda ya kai shi kuɗi haka ne ko ba haka ba akwai su da yawa sunansu wannan wallah ba su iya rubuta maka ba amma kuma suna da kuɗi ba haka aka yi da wani alhaji ba ya sayi irin shiya din nan tun lokacin tun tele-tele before in ji gayu da faɗa tele-tele before an gane magana da kyau ko ya sayi shiya ya manta da ita alhaji ya talauce malam ga 'ya'ya sun taru ga abubuwa ya yi ta kyauta ya yi ta alheri har abubuwa suka tsaya girma ya fara kama shi ga ‘ya'ya wane ya gama makaranta wane ya gama kaza wane yana neman aiki wane kaza ranar kawai sai ga mutanen banki da mutanen shiya suka zo masa da takaddu da wasu jifa-jife aka zo aka yi fakin ka ce alaji kana da baki ya ce wannan baki kuma ce ta wasu ne dai da motoci motoci ne ka ce eh ya fito ya gansu suka gaisa ya ce me ke tafa da ku suka ce alhaji wani su takaddu ne muke so kafin wa jawabi ka sa mana hannu a ya ce a'a dakata da Allah ku dakata ya ce da dai kun sha zuwa nan gurin duk abin da kuka zo zan cika in na kuɗi ne zan ɗauka an bari yanzu babu abin abubuwa sun ƙare da Allah ku rabu da ni da Allah suka ce a'a wallahi alhaji ba wani abu muka zo karɓa suka ya ce mm da Allah suka ce Allah ba wani abu ya ce kai ku dakata ku kar ku nuna min ku ƴan takarda ne ya waiwaya wane ya ce na mun kira mun wane eh suka fito ya ce to waɗannan 'yan uwanku ne 'yan takarda ku je ku zauna ku yi magana da su na musu jawabi sun kasa gamsuwa da ni to amma ku za ku fahimci juna da su suka koma gefe suka yi maganganu ya suka dawo da su da 'ya'yan suka ce baba eh ka yadda dai mu 'ya'yanka ba za mu cuce ka ba eh lalle na yadda ka ce to sa mana hannu ana ya ce kun yadda suka ce kwarai da gaske ya ce a shi shi kenan tunda kun yadda kawo aka ba hibiru ya haka ya haka ya haka ya mika ya ce ba dai sa hannu bane to gashi na saka ba dan kawai sai aka tafi jib tun lokacin ba irin wannan zamanin da muke ciki ba aka tafi jib aka buɗe bayan jib sai ga jakankunan kuɗi mana jakankunan kuɗi mana aka zo aka jibge aka sake zuwa aka ɗauko su aka jibge aka sake komawa ya ce yara mai kuke saukewa ne suka ce kuɗi baba ya ce me kuka ce ce kuɗi ya ce kuɗin waye suka ce naka ne ya ce ni aka ce kwarai da gaske to ina na samu wannan kuɗi aka ce ai ka sayi shi a tun shekarar kaza da kaza da kaza da kaza tun da ka saya baka taba zuwa ka ce kana buƙatar kwandala ba to mun ga abin yayi nisa jama'a suna ta kwashe kuɗaɗensu to shine muka ce kar abin ya samu matsala muka ɗebo muka kama in kuma ka ce a me ya ce a'a banda maganar mayarwa ai dama dama na gama da kuwa an gane maganar da kyau ko wallahi malam sai ga miliyoyin kuɗi malam ai sai aka fara lissafi ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza a rushe kaza a tada kaza to wallahi ka yi haƙuri Allah shi ke azurtawa shi ke talautawa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka ka yi abin da za ka iya ka bar wa Allah saura ba wanda yake da kuɗi wanda shi yi wa kansa babu shi a duniya ba kuma wanda shi ya zaunar da kansa cikin talauci kana ji inda ɗan adam yake wa kansa kuɗi zan zauna a nan zan zauna na yi karatu ka amma kuma amma kai ba za ka san cewa lalle ku ana karatun nan wallahi dan na rantse da Allah take away za a dinga kawowa da kaza a ciki na rantse da Allah ka yi karatu a baka karatu kuma ka ci kaza wallahi sannan in sa yan hizba kwamanda na sa ya shirya mana yan hizba kowa zai fita nan a bahi naira dubu ɗari wallahi ka ga yadda za a cika masallacin nan ai kuma na san za ku fi zuwa wallahi Allah ya hore mana masu albarka Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya biya mana bukatunmu na alheri abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shayin ya yi sanyi ko?